والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل رب العالمين a yau kwanan wata sha shida ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijiran sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ya ce da ashirin da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran yau shi ne darasin mu na goma a cikin wannan sura a matsaya ne akan aya ta hamsin da ɗaya za mu tashi a ta hamsin da biyu yau sai malam ka fara karanta mana daga qalat rabbi anna yakunu li waladi ka karanta kawai na'am ka koma baya qalat rabbi anna yakunu li waladi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم na'am أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله na'am وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم na'am إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين na'am ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون na'am إن الله ربي وربكم فاعبدوه na'am هذا صراط مستقيم na'am فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله na'am آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون na'am ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين abin da ya sa na ne da mu baya shine don mu samu haɗuwar zancen um, nan Allah yana ba mu labari um, yadda na na Maryam take cewa ya Ubangiji yaya zan yi na samu ɗa alhalin babu wanda ya shafe ni babu kuma wanda ya kusance ni ban yi alaƙa da namiji ba wasu malaman suka ce qalat rabbi inna tana nufin jibrilu take nufi kamar tana nufin ya sayyidi ya shugaba ya jibrilu yaya za a yi kai mun bishara da ɗa ka ce zan haihu alhalin ban yi alaka da namiji ba yace da ita kamar haka ne Allah yake halittar abin da ya ga dama idan ka fassara da wancan zai baka daidai in ka fassara da wannan zai baka daidai ya ubangiji yaya za a yi na samu da alhalin ba wanda ya kusance ni sai Allah ya ce kazalika Allah ya khluqu ma yasha kamar haka Allah yake halitta abin da ya so in kuma kace rabbin anna ana nufin jibril ne kamar ta ce ya jibril ya za a yi na samu da ba wanda ya kusance ni sai jibril ya ce kamar haka Allah yake yin abin da ya ga dama ina fata ana fahimta idan ya yanke hukunci akan wani abu kurin cewa yake da shi kun fayakun kasance kawai sai kasance Allah zai baki da da ya sanar da shi littafi da hikima da attaura da linjila kuma manzo ne zuwa banu isra'ila ashirin yana cewa na zo muku da ayoyi bayyanannu daga ubangijin kamar yanzu zancen ya koma shi annabi isa yana gaya wa mutanensa kenan ku ga gatan da ya musu amma bari ku ji abin da ya faru daga baya na zo muku da ayoyi daga ubangijinku anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum kuma ya gaya musu mu'jizozin da za su gaskata shi cewa lalle shi aikake ne daga Allah anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuku fihi fa yakunu tayran bi idhnillah ina halitta abu da tabo in halicci tsuntsu kuma ya zama tsuntsun da izinin Allah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wannan bai isa ce ina warkar da kucuru da wanda yake mai bebe ko mai kurumta da izinin Allah kuma ina rayar da matacce ma ya mutu kuma in tashe shi amma da izinin Allah wannan wasu abubuwa ne wanda ga maganin dan adam bai isa ba ko ba ka bane to amma shi Allah ya sahale masa ya yassare masa a matsayinsa na annabi manzo aikakke daga Allah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum zan ba ku labari dangane da abinda kuke ci a gidajenku ko kuma kuke ɗoyewa kuke ajiyewa ni ban sani ba a sanin ku ni ban sani ba amma zan ba ku labari akan wannan lalle wannan aya ce gare ku in dai kun kasance ko mu'mine ne ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم نا غسكة أبن ديكي غبانا نا التوراة littafin da ke gabansa ya gaskata shi shine attaura attaura ta annabi Musa ke kuma zan halatta muku wani abun da aka haramta muku a da na zo muku dai da aya min rabbikum daga ubangijinku mu'jiza fattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku mabiyana wa asiun kuma ku mun da'a duk da mu wancan bayanin shimfiɗa ne da yake musu dan ya gaya musu wannan kalmar fattakullaha wa asiun shimfiɗa ce ku ji tsoron Allah ku mun da'a inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu ni din ba Allah bane kaga wannan ayar ce take nuna lalle Isa ba Allah bane dan ya ce Allah shine ubangiji na kuma shine ubangiji ku ku bauta masa ba cewa yayi ku bauta wa shi Isa din ba ba Isa cewa a bauta masa ba a cewa ya abauta wa Allah kaga yan kirista da suke bauta wa Isa kaga ba su kama daidai ba hada siratul mustaqim ai wannan ita ce hanya miƙaƙƙiyar hanya wacce take ba kautacciya ba falamma ahasa Isa minhum al-kufr bayan wannan fa gaba daya mutanen nan kurum suka kafirci suka yi butunci suka suka suka ainihin wato ƙin imani da shi yayin da ya ga cewa kafirci ne a gabansa a gaban shi shine a hassa minhumul kufra kalmar a hassa wajada wajada minhumul kufra ya ga kafirci a tattare da su kamar yaya har ma niyya suke kashe shi suke ta kulle kulle suna dabbara yaya za su kashe annabi isa alaihi salam to da ya ga za ma su kashe sun za su kashe shi din shine ke cewa man ansari ila Allah wane ne zai taimake ni zuwa ga Allah wa zai aka zamu abin da ya faru shine yayin da Allah ya turo annabi Isa alaihi salam zuwa banu Isra'ila sun yi masa duka wani makirci duk da kake ji suna cewa su jizo su jizo su waye sun masa makirci sun masa kulle kulle sun kore shi daga garin da yake kuma suka ce sai sun kashe shi shi yasa ma yake man ansari ila Allah sai aka samu wasu kaɗan daga cikin mabiyansa su ne alhawariyun قال الحواريون نحن أنصار الله سيسوع حواريون in an ce hawariyuna mabiyansa masu masa da'a kenan suka ce mu ne za mu taimaka maka wajen taimakawa addinin Allah al-hawariyuna kowane annabi yana da hawari shine sahabbansa masu agaza masa shi sa imamu qatada yake cewa innal hawariyuna kullum min quraish hawariyun din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan daga cikin qurayshawa suke abubakar da umar da usmanu da aliyu da hamza da ja'far da abu ubaida ibn al-jarra da usman ibn maz'un da abdurrahman ibn auf da sa'd ibn abi waqqas da talha ibn ubaidillah da zubair ibn al-awwam da sauransu waɗannan su ne manya manyan hawariyun annabi su ne suka ce wa manzo Allah nahnu ansarullah amanna billah su ma na annabi ita suka ce mun yi imani da Allah amanna billah mun yadda da Allah ya Isa washhad ka shaida bi anna muslimun lalle cewa mu din nan musulmai ne ka shaida cewa mu musulmi ne yanzu wannan magana me kike nunawa duk mabiyan annabi Isa na gaske to musulmi ne ba gashi dai gashi ba قال الحواريون حواريون سنة مبيا النبي إيسى masoya annabi isa wanda suka taimaki annabi isa a yanzu duk dan kiristan da yake son annabi isa yake bin annabi isa yana ƙaunar annabi isa ya yarda da annabi isa to ya faɗi abin da hawariyuna na can da asali suka faɗa annabi isa cewa suka yi amanna billah washhad bi anna muslimun mun yi imani da Allah kuma ka shaida cewa mu musulmi ne to me yasa ku zama kirista shi yasa duk wanda ko da a bible din in kana karanta bible zaka ga inda bible din yayi daban inda su suka yi daban da old testament in da new testament din duka da haka ashe mabiyan annabi isa na gaske ya kamata ya zama musulmi kaga adalcin addini kenan muka yi imani da dukkan annabawa la nufariqu baina ahadin min rusuli ba ma bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin wato manzanni kuma mun yarda da annabi musa mun yarda da annabi isa mun yarda da dawuda mun yarda da haruna mun yarda da kowa da kowa cikin annabawa da manzannin allah ba mu ware wani muka ce ba nawo bane ba amma kaga yan kirista sai suka ce annabi ƙarya ne suka ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka ƙaryata annabi isa a annabi musa alaihi salam yahudawa ma suka ƙaryata annabi isa din suka ƙaryata muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amma kaga adalcin musulunci sai ya haɗe gaba ɗaya yana aiki yana kuma imani da waɗannan annabawa ɗin gaba ɗaya rabbana amanna bima anzalta ya Allah mun yi imani da abin da ka ainihin wato saukar na littafinka wattaba'ana rasul kuma mun bi manzon nan Isa faktubna ma shahidin ka rubuta mu cikin waɗanda wato alladina shahidu li anbiya'ika bisidqi waɗanda suka shaida wa annabawanka da ainihin wato gaskiya ko ka ce faktubna ma shahidin ai faktubna ma annabiyin ya Allah ka rubuta muka taso mu ran tashi alkiyama a karkashin tutar annabawa kuma waɗanda suka yi shaida wa annabawa suka yarda da su Abdullahi da Abbas yake faktubna ma shahidin ai faktubna ma Muhammadin wa ashabihi ya Allah ka tashe mu tare da Muhammadu da shi da sahabbansa لأنهم يشهدون للرسل بالبلاغ saboda su suna shaida wa manzannin Allah ga baki ɗin su cewa sun isar da manzanci insha Allah kamar yadda muka alkawari yau a cikin karatun mu zamu zamu dan taba kaɗan ne amma zamu yi sauran bayanan zamu yi shi ne akan annabi Isa ga baki ɗaya yanda Allah ambaci annabi Isa matsayin annabi Isa duk saboda yan kirista su gane cewa mu musulmi ba wai muna kin annabi Isa bane kuma ba muna yakar annabi Isa bane ba muna yakar addinin annabi Isa bane a'a mun yarda da shi mun yi imani da annabi isa a'a ku ne kuka yi corruption din addinin annabi isa din kamar yadda qur'ani ya ba mu labari akan isa wurare da dama wanda zamu zo mu karanta nan gaba kana insha Allah to sai Allah ya ce mai kuma wa makaru wa makara Allah haka wallahu khairul makirin amma ina wa makaru wa makara Allah kuffar bani isra'ila kenan kafiran bani isra'ila waɗanda annabi isa alaihi salam ya ga kafirci a tattare da su makaru dabbaru fi qatl isa sun yi sun yi planning da tsarin kashe annabi isa fa hamu bi qatlihi wa tawafa'u ala al-fath bihi fa zalika makruhu suka shirya don su kashe shi su tona masa asiri amma Allah madaukin sarki ya tona musu asiri su wannan shine makircin nasu din shi yasa Allah ce wa makara Allah sai Allah ya mayar musu da martani an gani don shi Allah ibtida'an baya yin makirci haka kai Allah ma makirci baya yi sai dai in makiri yayi makirci to Allah yana mayar masa da martani akan makircinsa shine wa makara Allah Allah ya mayar musu da martani wallahu khairul makirin lalle Allah shine mafi alkhairin dukkan masu makirci su masu makirci a cikin halitta suna yaudara ne da hila wajen kashe annabawan Allah makircin ubangiji kuma shine ya musu istidraj wato rikon talala kamun talala ya rike su ya zuba musu ido ya kyale su su gama makircinsu sannan kuma sai ya kifar da su ya akuduhum bagta sai ya kama su unexpected babu zato babu tsammani ba aune min haisu la ya'lam min haisu la ya'lamun ta yadda su ba sani ba kamar yadda Allah yake cewa sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin can kuma Allah faɗa cikin bakara Allahu yastahzi'u bihim وهم في طغيانهم يعمهون kaga su suka fara istihza din ai su suka fara izdilanci wa mu'minai wa bayan Allah to sai Allah ya mayar su da makirce su munafikai suna yaudara Allah yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum kaga su suka fara yaudarar Allah sai Allah ya mayar musu da martani akan yaudarar da suke wa Allah tabaraka wa ta'ala da haka a babin aƙida ba a cewa Allah makiri ne ba a faɗin haka ai sunan ma bai da daɗi dan anan an ce wa makarallah tunda aikin Allah ya mai da martani yayi makirci to bara a ishikakin suna wa Allah cewa makiri ne ba an gane kamar a ce makar an gane ba a faɗin wa Allah wannan saboda wannan suna din Allah yana yin sa ne ko ma'anar wannan sunan Allah yana yi ne dan mai da martani amma ba wai dan daman sufansu mai makirci ba ne ba kuma idan suka yi makircin suka yi kulle-kullen aka zuba musu ido aka kyale su ba mayar da martani ba ai wannan kamar yana nuna akwai rauni kenan to saboda shi kuma Allah babu rauni a janibinsa shi sa ya mayar musu da irin abin da suka yi da haka ba a danganta wa Allah makirci tabaraka wa ta'ala to wannan kenan to sai yake cewa mai kuma إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون cikin makirce-makircen da suka yi ai sun faɗa cewa in na ka sannan masiha isa na maryam rasulullah mu mun kashe isa dan maryam haka suka ce sun yi burin su kashe kuma suka ce sun kashe shi din to amma Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wannan shine makarin ubangijin ai sun yi niyyar su kashe annabi Isa sai Allah ya dauko musu wani mai kama irin ta annabi Isa ya kawo musu sai suka yi mai abin da suka yi mai sai suka ce ai na qatalnal masiha Isa ibn Maryam mu mun kashe masihu Isa dan Maryam ashe kamar sa aka dauko su kamar annabi isa din aka kafe musu aka ba su shi sa suka ce sun kashe shi sun soke shi walakin shubbiha lahum kamar sa kurum aka dauko aka kawo musu Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi ai ba su kashe shi a matsayin yaƙini ba wannan wanda aka ce an soke shi an sa cross wannan ba annabi isa ba ne shubbiha lahum kamar shi ne kamar yadda qur'ani ya ba mu labari Allah ya ɗaukace shi ya ɗaga shi zuwa gare shi kamar yadda zamu zo mu karanta a aqida ta ahlus sunna ta ce ciyar aqida har yanzu dinnan annabi isa yana raye bai mutu ba wa ma qataluhu wa ma khalabuhu walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina Allah ce ba su kashe shi ba hakikanin kashewa a yaqini ba su kashe shi ba bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya ɗaukake shi zuwa gare shi sai Allah ya turo mala'iku sai suka ɗauke shi sai aka sa wani mai kamar sa sai suka ɗauka shi suka kashe da haka annabi Isa yana nan da ransa kuma zai sauko an gane ko wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida haka Allah ya bada labari da ƙarshen zamani zai zo zai sauko babu wani ahalin kitabi face sai ya yi imani da shi zai ganci kuma ranar tashi alkiyama zai zamanto shaida gare su cewa ga shi ga shi abin da ya faru to sai Allah ya ce إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي كتنا يا عند الله يكي يا عيسى إني متوفيك ni dinnan mai ɗauke ka ne kalmar mutawaffika ana nufin inni qadu duka ورافعك من الدنيا إلي من غير موت ni din nan mai kama ka ne mai rike ka ne mai ɗaukaka ka ne zuwa gare ni amma ba tare da mutuwa ba shine mutawaffika za mu zo mu magana akan sabanin malamai dangane da kalmar tawaffi din wa rafi'uka ilai ka gani kuma zan ɗaukake ka zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru kuma ni zan tsarkake ka daga waɗanda suke kafirai min alladina kafaru waɗanda suka kafirta suka yi kokarin kashe ka suka yi kokarin fitar da kai daga gidanka daga garinka zan tseratar da kai wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru zan sanya waɗanda suka yi bika sune alhawariyuna suka yi imani da kai suka yarda da kai fawqa alladina kafaru sama da waɗancan kafirai da suka kafarta ila yawmil qiyama har zuwa ran tashi alqiyama kaga wannan shaida ne cewa waɗanda suka bi annabi Isa suka yi imani da shi suka yi aiki da abin da ya zo da shi kuma suka yi imani da abin da Allah ya turo shi da shi to su ne suke sama akan waɗanda ba su yi imani da shi ba ba su gaskata abin da ma ya zo da shi ba sai kiristan da suke da awan cewa nasu nasu su suke kokarin kashe shi kuma Allah ce su kafirai ne arna ne ila yawmil qiyama kuma suna sama kenan mabiya annabi isa na haƙiƙa kum ahlul islami alladhina saddaquhu wattaba'u dinahu fi tawhid min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sune waɗanda suke musulunci suka gaskata annabi isa suka bi addinin sa daidai gwargwado inda ya dace da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin tauhidi fahim fokan ladina kafaru suna sama da kafirai waɗanda suke da awasu cewa su suna bin annabi isa zahiri da kafiri ne bil izzati wal man'ati wal ujja su suke rinjaye a kansu su suka fi karfi da ɗaukaka a kansu da hujja a kansu ashe wannan yana nuna cewa lalle mabiya annabi isa na gaskiya to su ne musulmi kuma su ne alhawariyuna din nan قال الحواريون نحن أنصار الله سكتشمون wato ansarullah masu taimakawa addinin Allah wa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa wannan sune wa kafara ta'ifa fawqa alladhina kafaru fa ayyadana alladhina amanu ka gani ko alladhina amanu alladhina amanu bi isa wa amanu bi muhammad la yakmul al-iman illa bil iman bi isa ma muhammad ay imani da isa kuma ay imani tare da muhammad to wannan kenan Allah ya ce zan san ya su zamanto sama da kafirai ila yawmin qiyama har zuwa tashi alkiyama summa ilayya marji'ukum dukan kuma kuma gaba daya makomar ku tana gare ni
lamarin annabi isa alaihi salatu wassalam to idan muka sake komawa kan ayar karo na biyu kuma Allah ya ce qala Allah ya isa inni mutawaffika inni mutawaffika
abinda ake nufi ni mai ɗaukan ka ne mai riƙan ka ne mai yin sama da kai ne ba wai ana nufin ni mai kashe ka bane ko mana zan sa ka mutu saboda annabi isa ɗin bai mutu ba. wannan fassara ɗin ita ta firin jaye akan dukkan fassarorin da zan kawo daga baya dan ita ce imamul mufassirina ibnu jarir at-tabari Allah masa rahama ya jara a cikin littafin tafsirinsa yace litawaturil akhbari bi nuzuli isa alaihi salam saboda hadisai mutawatirai sun zo da suke magana akan cewa lalle annabi isa zai ainihin wato sauka kuma Allah ya faɗa a can da yake bada labari falamma tawaffaita ni kunta anta raqiba alaihim can da Allah ke cewa in qala Allah ya Isa a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ما قلت لكم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ba abin da nace da su sai abin da ka umarce ni kaga abin da Allah umarci annabi Isa da ya gaya mutane shine ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijin ku walamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim falamma tawaffaitani yayin da ka ɗaukake ni zuwa gare ka kunta anta raqiba alaihim kai kai ne mai kula da su kai ne mai lura da su wa anta ala kulli shay'in shahid kuma komai kana gani kana da ilimi ka san shi kaga wannan yana nuna cewa ashe ba mutuwa yayi ba ba kashe shi Allah yayi ba da kuma wasu ayoyin da zamu zo mu karanta nan gaba ibn kasir a cikin tafsirin sai yake cewa imamu qatada yana cewa a cikin wannan aya din a wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake cewa akwai at-taqdim wa ta'khir kenan takadirin zancen shine inni rafi'uka ilayya wa mu wa mutawaffika inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika ba'da zalika ma'ana da Allah ce a in qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya a cikin ayoyin alkur'ani akwai ayoyi da suke mutaqaddim da mutaakhir wani abun ya kamata a kawo shi a farko amma saboda balaga ta qur'ani sai a kai shi a ƙarshe amma mai karantawa mai ɗaukan ma'ana sai ya ɗauko wancan abun ƙarshen sai ya fara faɗinsa da farko sai ya ɗauko na farkon ya mai da shi na biyu wannan aya tana cikin wato ayoyin da suke da at-taqdim wa ta'khir kenan kenan zai zamanto inni rafi'uka ilayya ni mai ɗaukakar ka ne zuwa gare ni wa mutawaffika ba da zalika kenan kuma zan ɗauki ranka bayan na ɗaukake ka kuma zan ɗauki ranka haka ibn kasir ya faɗa kun san ko nan su ne manya-manyan malaman tafsiri ina fata ana fahimta yawwa wasu malaman suka ce abin da ake nufi da inni mutawaffika wa rafi'uka ilai suka ce ai inni rafi'uka ilayya wafiyan lam yanalu minka shay'an ni zan ɗaukake ka zuwa gare ni ne ba tare da sun cutar da kai da komai ba ba ƙwarzani ba yanka babu suka ina fata na fahimta shine ma'anar rafi'uka ilayya mutawaffika wa rafi'uka ilayya الربيع ابن انس shi kuma yake cewa abin da ake nufi da at-tawaffi anan ana nufin bacci ne kamar yadda ake cewa kullu bi ainin na'im duk mai ido to yana yin bacci annabi isa bacci yayi da ya kwanta bacci yana mai bacci kurum sai Allah ya turo aka ɗaukake shi zuwa sama kenan in ne mutawaffika ana nufin ni zan sa kai bacci munawwimuka kenan zan sa kai bacci wa rafi'uka ilayya sai in ɗauko ka zuwa gare ni hakan aka yi bacci kuma aka ɗauke shi daga baccin aka kai shi gurin Allah tabaraka ta'ala ya masa mazauni kamar yadda Allah ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari yanzu anan wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili cikin suratul an'am ana nufin Allah shi yake kashe ku na mutuwa da daddare kaga kalmar tawaffi ta zo anan amma ba tana nufin mutuwa ba da can inda Allah yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها كاجكو فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى كلمة توفي تنا إيزوا ده معنى متوى تنا إيزوا معنى بكي الله يتوفى الأنفس حين موتها الله شيكي توكا رن wato rayuka lokacin da suka mutu kaga tawaffi ta zo da ma'anar almautu wallati lam tamut fi manamiha ai Allahu متوفى الأنفس التي لم تمت في منامها كنا الله شيك ساري بچي kenan dai kalmar tawaffi tana iya zuwa da ma'anar bacci kenan a wannan ra'ayin at-tawaffi yana nufin bacci ne ba mutuwa ba wasu kuma suka ce ana nufin mutuwa ne kamar yadda aka ruwaito daga Ali ibn Talha daga Abdullahi dan Abbas inni mumituka ni ne mai kashe ka me dalili Allah ce kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un sai suka fassara tawaffi anan da ma'anar mutuwa kenan anan zamu ce kenan yana da fassara guda biyu ko dai ka ce mutuwa ko kuma ka ce bacci to yanzu anan wanne zamu rinjayar sai mu koma sauran hadisan da suka nuna cewa annabi Musa ba mutuwa yi ba ko ba ka bane kadan daga cikin su hadisi ya tabbata riwayar Abu Huraira kamar yadda Imam Bukhari ya da shi a cikin ahadithul anbiya babu nuzuli Isa ibn Maryam cewa annabi Isa zai sauko to yanzu zai sauko ya mutu sai mutu ba ai ba a mutuwa guda biyu ko ba ka bane mutuwa ɗaya ce in ya mutu ya mutu in ko bai mutu ba to zai sauko kaga a ce wannan shi kansa Bukhari ya yadda cewa annabi Musa annabi Isa bai mutu ba Abu Huraira yake cewa manzon Allah yana cewa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam hakaman adila na rantse da wanda ran Muhammadu yake hannunsa saura kaɗan dan Maryamu ya sauko gare ku a matsayin mai hukunci mai adalci kada wani ya ce ah to kuma yanzu in ya sauko a wani matsayi zai sauko zai sauko ne a matsayin mai hukunci mai adalci ba matsayin annabi ba dan manzo Allah ce la nabiya ba'di babu wani annabi a bayana kamar yadda annabi ya faɗa haka man adila yaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yada'u al-jizya wa yufida al-mal hatta la yaqbaluhu ahad an waito a wata riwaya daga abu huraira Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da saukowar annabi Isa alaihi salatu wassalam yace wa tahliku fi zamanihi almilal kullaha illa alislam idan annabi Isa ya sako duk wasu hanyoyi da ka sani duk sai sun halaka gaba ɗaya sai musulunci kurum shi zai saura wa yahliku dajjal dujal ma zai halaka kai ya ma tabbata a riwaya shi annabi Isa shi zai kashe dujal shi zai shame shi da takwabi ya tsara mai takwabi in ya tsara mai takwabin sai takwabin ya narke ya tabbata annabi isa zai zo zai zauna a bayan ƙasa wato shekara arba'in arba'in na sana shekara arba'in sannan daga bayan shekara arba'in zai rasu kuma musulmi ne za su yi masalla kamar yadda abu dauda ya fitar da wannan hadisi din an gaya wa al-Husayn ibn Sadr tambaya ake masa cewa wai a cikin alkur'ani ko akwai inda Allah ya yi magana akan cewa annabi Isa zai sauko akwai in dai alkur'ani ya ce zai sauko to ko bai mutu ba wannan hujjojin fa suna karfafa wancan fassara ne na cewa ba mutuwa ba saboda akwai sabani ne mai karfi wasu sun yi rubutu sun rubuta littattafai akan wannan cewa annabi Isa ba zai dawo ba da wayewa da sauransu da rikici ne da aka kai a baya to amma dai waɗannan hujjoji da sauransu waɗanda ma wannan majalisi ba zai iya faɗin su gaba ɗaya ba aƙida ta ƙwarai abin da ya tabbata daga malaman ƙwarai kuma ya fi rinjaye a cikin abubuwan da malamai suka rinjayar shine annabi isa bai mutu ba kuma zai dawo akwai abin da ka gani a cikin alkur'ani dangane da saukar annabi isa ya ce eh kwarai ya ce gashi nan allah ya ce wa yukallimun nasa a fil mahdi wa kahla annabi isa zai wa mutane magana lokacin yana cikin zanin goyo wa kahlan kuma lokacin yana dattijo ya ce a lokacin da aka ɗauke shi ai bai zama dattijo ba yana karami ne aka ɗauke shi to Allah ya ce zai yi magana yana yana da cijo ka ku dole sai ya zo ya magana yana da cijo to kaga bai mutu ba kenan kaga wannan istinbati ne mai ƙarfi mai kyau kuma an gane ko ai wakalan ba'da nuzulihi minas sama wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla yana yi wa mutane magana yana cikin zanin goyo sannan kuma wakalan zai yi wa mutane magana ya zama dattijo kwarijo ba'da nuzulihi minas sama kenan bayan ya sako daga daga sama to wannan dai shine abin da yafi inganci daga cikin maganganun malamai dangane da annabi isa zai sako ko ba zai sako ba akwai maganganu da yawa waɗanda suke neman ƙarin bayani sa iya koma cikin littafin tafsiri irin su ibnu jarir tabari da irin su tafsirin imam ibnu kasir da su tafsirai irin na su qurtubi Allah musu rahama da suke fada da maganganu suke tattauna akan al-masail al-fiqhiyya da sauransu da kuma kuma cikin sayil bukhari fatul bari a sai muslim hadisan da suka suke bayani akan isa dan maryam za ka ji maganganun malamai tuli da suke magana akan dawowarsa kuma cewa bai mutu ba to sai allah ce mai kuma na'am na karanta
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة haka وما لهم من ناصرين amma kaga wanda suka kafirce wa annabi isa suka kafirce suka zama kafirai ba su bi shi ba ta addini na daidai fa wazibum azaban shadida zan yi musu azaba azaba mai tsanani في الدنيا أنا الدنيا بالقتل والصبي والجزية والذلة أكاكا شيسو أريبا شيسو أياكي سباد الجزية غا كسكنشي والآخرة كما بايا متو أرانا تاشي القيامة زامي موسى عذابا بالنار دوتا وما لهم من ناصرين باسو دا ميتي مقامسو كما باسو دا ميحاجة دامسو سبو دا سندما كافرين نعم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم نعم والله لا يحب الظالمين albishir ga waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki kyakkyawa fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan su gabaki daya ba zai tauye musu ladan aiki ba wallahu la yuhibbu zalimin dan shi baya ma son azzalimai la yarhamul kafirin kuma baya jin kayin kafirai waɗanda suka mutu suna kafirci wala yusni alaihim bil jamil kuma Allah baya yaban kafirai da kyakkyawan abu na'am ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم kamar haka ne hada alladhi dhakartuhu laka min al-khabari an Isa wa Maryam wal hawariyin Allah ce kamar haka ne wannan labari da muka ambata maka ya Muhammad na daga labarin Isa da Maryam da al-hawariyun nasluhu alayka muke baka labari nukhbiruka bihi bi tilawati Jibril alayka muna baka labari ta yadda Jibril yake karanta maka min al-ayati na daga ayoyi wa zikril hakim da kuma ambato mai hikima shine alquran alqurani mai girma kenan wanda yake a cikinsa akwai hikima ko shakka babu almuhkamul mamnu'u min albatil littafi mai hikima wanda an kore dukan wata barna a cikinsa to wannan kenan um, bari mu dan dakata a nan dan mu dasa maganar mu akan shi annabi isa din alaihi salatu wassalam um, wannan maganar za ta yi amfani kwarai gare mu mu musulmi da kuma waɗanda ba musulmi ba 'yan kirista su gane cewa wani irin kallo addinin musulunci ya yi wa isa ɗan maryam kuma mu isa ɗan maryam yana da matsayi a wurinmu kuma annabinmu ne babba daga cikin annabawa yana cikin ulul azmi minar rusuli mun yi imani da shi kuma mun yarda da shi kamar yadda qur'ani ya bamu labari Allah ya ambaci annabi Isa alaihi salatu wassalam a cikin alkur'ani wato wurare da yawa kuma ta sifofi kala-kala daban-daban Allah ya ambace shi kalimatullah kalimatullah kamar yadda ya zo cikin suratu Ali Imran yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin kaga yace kalimatin min Allah da kuma suratul nisa'i da Allah ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam sannan Allah ya ambace shi da ibnu maryam kurum ba wai isa dan maryam ba a'a ibnu maryam kawai dan a nuna ma a ambace shi da sigogi da dama kala kala Allah ya faɗa cikin suratul mu'minun aya ta 50 wa ja'alna ibna maryama وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين سيتي وجعلنا ابن مريم sai muka sanya ɗan Maryam ba a ma ce Isa ɗin ba ɗan Maryam wannan ya nuna shi ɗan Maryam ne ba ɗan Allah ba ne ba da a cikin suratu zukhru Allah ya faɗa walamma duriba ibnu Maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun kaga da yace duri babnu maryam ibnu maryam yace walamma duri babnu maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun Allah ya ambace shi da ibnu maryam kenan wurare guda biyu Allah ya ambace shi da ibnu maryam sannan akwai inda Allah ya ambace shi da almasihu kawai shi ma wuri biyu ne a cikin alqur'ani wuri na farko suratul nisa'i da Allah ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah ولا الملائكة المقربين المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا لكم تشين سورة المائدة آية 72 وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم waɗannan su ne wurare biyu kacal da Allah ya ambaci Isa ɗan Maryam da Almasihu sannan kuma akwai inda ya haɗa masa da Almasihu Isa ibn Maryama suna uku almasihu isa ibn maryam ka iya ce da shi almasihu ka iya ce da shi isa kurum ka iya ce da shi ibn maryam wannan kuma ya ambace shi wurare guda hudu a cikin alqur'ani akwai suratu ali imran wurin farko in qalat al mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhu al masih ibn maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa min al muqarrabin akwai cikin suratul nisa'i وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا أو أنا ورم كما دو أتشين سورة النساء wancan aya ta 157 wannan kuma aya ta 171 ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haqq innamal masihu isa ibn maryama ka gani innamal masihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kaga anan Allah ya ambace shi da me da almasihu isa ibn maryam وآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا sannan kuma wuri na ƙarshe cikin suratu al-ma'ida aya ta saba'in da takwas Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryama zalika bima asaw وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون تو akwai kuma inda Allah ya ambace shi da almasihu ibn maryam can almasihu isa ibn maryam nan kuma almasihu ibn maryam wannan kuma har wuri guda biyar a cikin alqur'ani akwai wuri guda biyu cikin suratul ma'ida laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryama قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير بكما تقولون ديتي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم بكما ونورن أتشمع إذا هذه mal masihu ibn maryama mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم هم ثم انظر أن يؤفكون sannan kuma a cikin suratul tauba Allah ya ambace shi yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون ولنا سنة ولا بير ده الله أنبتشي annabi isa da sunan almasihu ibn maryam to akwai inda kuma ya ambace shi da isa ibn maryam duk kuna jin abin kamar yayi kama da juna amma duk da bambanci wannan wurin kuma wuri wuri har wuri goma sha ɗaya a cikin alkur'ani allah ya ambace shi da isa ibn maryam a cikin bakara aya ta 87 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات wa ayyadna bi ruhil qudus sannan kuma a bakara din aya ta 253 tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna a cikin ma'ida aya ta 78 Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam a cikin ma'ida aya ta ɗari da goma iz qala Allah ya Isa ibn Maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا الشماء إذا آية تريد شادي إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا وائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين الشماء إذا آية تريد الشاهد قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين السائلة آية تريد شاشدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بالحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب أتشم مريم آية 34 التي ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون أتشم سورة الحديث آية 27 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رآيتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون أتشي سورة السبت آية شدة وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أتفين سورة السبت هل ينزو آية شاهدوا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله da Allah ya ambaci annabi Isa da wannan suna to akwai kuma inda Allah ya kira shi ma da sunan Isa kun Isa kawai ya ambace shi da sunan Isa wuri goma sha biyu a cikin Alkur'ani suratul Baqara aya ta 136 qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa ishaqa وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى أتشين سورة آل إمران آية تام سندبيو فلما أحس عيسى آية متندو منهم الكفرة أتشين آه سورة آه آل إمران آية تام سندبير إذ قال الله يا عيسى عند الله ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun a cikin suratu ali imran aya ta 84 in amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma utiya musa wa isa musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أتكين سورة النساء آية تريد ستند أكدود الله يتي إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود الزبورا دول الله أبكيه بسونا النباوة kowa da sunansa dalla dalla a cikin suratul ma'ida aya ta 46 Allah ya ce wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryama musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa atainahu al-injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura wa hudan wa mau'izatan lil-muttaqin a cikin suratul ma'ida aya ta 70 da ainihin wato bakwai da 78 لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أصوا وكانوا يأتدون تكن سورة الأنعام وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس wannan kan ayoyin guda biyu sun zo da isa din amma an hada da isa dan maryam to sai mu cire su ko ba mu sa su a ciki ba cikin suratul azab Allah ce wa iza akadna minan nabiyina min ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم شي ما wannan ba zai shiga cikin misalin da muke bugawa ba شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى cikin suratul shura waɗannan sune wuraren da Allah tabaraka ta'ala ya ambaci wato annabi Isa da sunan Isa ga kuma cikin suratul zukhruf aya ta 63 ولما جاء عيسى بالبينات قد قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن وانا بك وانا آيوين إذا من دون قلي سأدون قلي فسنا نونا من أتشوى للي النبي إيسى وانا النبي نيمي مهم من شيء أقول الله كما للي النبي إيسى النبي ني بابا أقول المسلمين كما سنا كيما تاشي كما سنا درس تاشي kuma suna girmama shi da ba dan suna kimanta shi suna dalatta shi suna girmama shi ba ai da ambatansa bai zo a cikin alkurani haka da yawa da yawa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari akan sa ba annabi Isa cikin wato daukakar da Allah ya masa yayi magana tun yana cikin zanin goyo malamai sun yi sabani kamar yadda muka faɗa yayi magana cikin yana zanin goyo ba sun maimaita ba an yi sabani shin wai tun da zai fara magana a zanin goyon nan ya ci gaba da magana ko ko ya daina ya daina ko ko dai kurin daga nan ya kama ci gaba abinda ya zo daga abdullahi dan abbas allah masa rahama yake cewa annabi isa ya yi magana a zanin goyo amma daga baya ya daina magana wannan magana da ya cikin zanin goyo dama mu'jiza ce aya ce allah yake so ya tabbatar wa banu isra'ila don su yi imani ce hikimar da ta sa Allah ya sa ya magana a wannan lokaci shine ya bayyana bara'ar mahaifiyarsa daga zina sannan kuma ya nuna mu'ujizar cewa shi dinnan annabi ne don sun ce kalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukta haruna maryam kin zo da ƙarya yau ya ukta harun ya ke yarwar harun mata da abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya kawai fa asharat ilayhi sai sai nuni zuwa ga shi Isa din qalu sai suka ce kai fa nukallimu man kana fil mahdi sabiya yaya za mu yi magana wa yaron da yake cikin zanin goyo dan karami aba kafin ma ta ba su ansa yace qala inni abdullahi atani alkitaba وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا كما والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا دان الله يجي هنغري سيكي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana dan Allah ya san suna cewa dan sa ne da ya gama kisa sai ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin Allah bai da da subhana sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan haihuwar annabi Isa akwai abubuwa na mu'ujizozi da yawa da suka bayyana wanda abu ne na a jinjina masa kuma a yi imani da shi a gaskata abin da ya zo da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kamar yadda qur'ani ya ba mu labari cewa jibrilu shi ya zo ya bishara wa nana maryam alaihi salatu wassalam annaha fatalidu gunaman za ta haifi yaro amma duna an yamassaha bashar ba tare da wani namiji ya sadu da ita ba قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا haka yazo ya gaya mata shi mala'ika jibril ni dan sakon ubangiji ki ne dan zo in baki da zaki mai kwakwalwa mai tsarki tsarkakakke kaga mu'jiza ta farko kenan abu na biyu duka duka lokacin daukan cikin da haihuwar ba wani lokaci ne mai tsawo ba ba irin namu bane sai an yi wata tara sai mun dade a zaune nan da nan fahamalatu fanta bazat bihi makanan qatiya ta dauki cikin kurum sai ta tafi wani wuri can fa ajaa hal makhadu fa ajaa wannan fa'u taqi fa ajaa hal makhab sai ga nakuda ta zo ila juz'in nakhla a ƙarƙashin kututture na dabino qalat mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya tace yau ni da na mutu ma kafin wannan lokacin amma ta da babu ni shefu alheri a ce yau in zo haihu ba ni ji ni na san ban yi zina ba amma yanzu me zan ce wa mutane mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya fanadaha min tahtiha kullum sai aka kiraye ta ta ƙasa Allah ta hazani قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ku tsirin dabino ne girgiza shi za ki ga mu'jiza daga ubangiji zai kawo miki 'ya'yan dabino rutab daga nan ne wasu malamai suke cewa mace mai ciki yana da kyau ta rinka cin irin ɗanyen dabino ɗin na rutab وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك ذاتي تفادوا رطبا جنيا فكلي واشربي وقرني عينا تتكي شاكي كنت أدى عنكلي فإما ترين من البشر أحدا إن كن جواني كم مثاني فقولي شيني رسول إني نظرت للرحمن صوما ni ina azumin magana yau falan ukallima al-yawma insiya ni ba zan yi wa kowa magana ba fa tabbi ya kauma ta melo har an yi barfa mala an gama tantanin riwaya ta tabbata ya akai malaika jibril ne daga rigar ta sai busa sai tura iska kurum haka Allah yake yi yace kin yi kin yi azumin magana ta zo da shi ga mutanenta ta hamilu to shi ne suka ce kalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya to kun ga yanzu hatta daukar cikin da haihuwar ai wannan wani abu ne na ban mamaki jibrilu ya halarci wajen haihuwar iya wurin aka haihu mala a ce an haife ka jibrilu yana wurin ai wannan falala ne ko ba gaba ne me dalili fanadaha min tahtiha Allah ta hazani qad ja'ala rabbuki ta taki sanya malaman tafsiri suka ce wanda ya kira ta din jibril ne duk da cewa dai ayar bata ce ga wanda ya kira shi din ba sannan ga abun mamaki ku tuttirin dabino busasshe fa ku tuttire amma ka ce ta girgiza shi itacen dabino tsararren busasshe ta girgiza shi kuma ya zo mata da yayan dabino kaga wannan abun mamaki ne فجاءها المخاض إلى جذع النخلة شين جذع النخلة wannan kututture na dabino busasshe ga mu'jiza da ta samu take Allah ya fitar mata da wata yar korama ruwa yana gudana a gargashin saboda yana yi haihuwa za a buƙaci ruwa ko ba gaba ne to ba ma sai ta sai ta tashi ta je ne ta nemo ruwa ba shine fanadaha min tatiha Allah ta'azani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wannan sariya din shine ruwa da ke gudana ta je ta dauka ta yi amfani da shi ta mujizar ɗanta ya yi magana ta yana cikin zanin goyo wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah da yake zaɓa ya ba wanda daga cikin bayan Allah amma duk da haka fa bai mai da annabi Isa ya zama Allah ba yawwa ku fahimci wannan dan su ɗan kirista in suka haɗo wannan suka haɗo wannan kurin sai a ce a to ai ya zama Allah to kuma kaga duk abin da yake ai bi ibnillah ne kusa Allah ya faɗa cewa inna illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il Allah ya ce bawa ne ba Allah bane ba bawa ne shi ba Allah bane ba to in kirista da ake suna bin qur'ani suna karanta shi suna fahimtar ma'anonin to wataƙila sa iya musulunta da wuri su gane addinin Allah akwai kamanceceniya tsakanin annabi Isa da annabi Yahaya mun karanta kisar annabi Yahaya ko ko mun karanta kisar annabi Isa to za mu gane kamanceceniya tsakanin su annabi Isa dai da haihuwarsa da haihuwar annabi ya aya duka gaba ɗaya mu'jiza ne shi annabi isa an haife shi ta hanyar uwa babu uba ko shi kuma ya haya an haife shi ta hanyar uwar amma tsohuwar uwa ta tsufa wanda ta ɗauki tsammani shekara 98 kaga wannan ai abin mamaki ne ƙwarai da gaske to kaga mai zina ce tunda har har annabi zakariya ya dauke tsammani ko tunda annabi zakariya shine baban annabi ya haya ban sani ko ana fahimta yawwa amma dukkan waɗannan fa banu isra'ila malam yankan rago suka musu yankan wuka su annabi ya haya da annabi zakariya kwantar da mutum a yanka shi kamar da ake yanka ragon layya su ne annabawan da suna cikin annabawan da aka musu kisa na wulaƙanci ka duba inda Allah ya girmama su daidai da wajen haihuwarsu sannan kuma an ce shi annabi haya dan gidan khalar na na maryam ne in an ce khala inna ke ne dan gidan innar maryam ne kenan akwai dangantaka kenan shi annabi haya dan gidan innar mahaifiyar annabi isa ne wasu ma riwaya cewa kai dan gidan ma shi din maryam din ita ce innarsa annabi haya maryam innarsa ce kamar kawai uwa ko yar uwa a wata riwaya haka ta faɗa mubasharatan kowane ɗaya daga cikin su yayi ta da'awa yayi ta da'awa kuma duk da'awar da suka yi a nan a Falastin an san Falastin to a wannan wuri dai da kusan ana gwagwarmaya yanzu din a nan waɗannan annaba suke ta da'awa kuma a zamani ɗaya annabi isa yana wa'azi annabi haya ma yana yi kaga shi a iya samun annabawa biyu su haɗu a zamani guda kuma ma a wuri guda zai iya yiwa haka akwai wuraren da suka saba tabbas tsakanin annabi isa da annabi haya shi annabi haya gaskiya annabi ne da ya rayu cikin talauci da rashi kuma a ƙauye ya rayu aka ce ma kayansa fata ne da gashi kurum fata ka duba malam fata fata annabi haya shi ya rayu duba gatan da Allah masa amma fata kisa malam in Allah ya dora maka yi talauci ya karka zo kana kana zargin Allah ka rabu da lamarin ubangiji da ka san gatan da ya maka ba akwai manyan wajen bayan Allah na gari da Allah mana cikin sarki wato ya karrama su amma da ba su duniya ba wai samun duniya ba shi ke nuna cewa Allah ya kusanta akan kowa ba aka ce abincinsa irin abincin mutanen daji ne da mutanen ƙauye zuma yake sha da fara an san fara ko fara tana daga cikin abincin annabi ya haya fara fara wannan mu yanzu in ka ganta sai gudu annabi isa kuma shi akwai ɗan birnantaka a tattare da shi ne ya samu gurasa yana ɗan cin gurasa da ɗan miya haka da ɗan roro kuma ya samu masu taimaka masa da agaza masa ga su yadda ake aka samu haihuwar su amma kuma ga yadda Allah ya raba musu rayuwa nahnu qasamna bainahum ma'ishatu annabi Isa ya fara da'awa ne bayan ya girma sai da ya girma amma annabi Yahaya ai tun yana yaro karami Allah ya bada bishara ya bada labari cewa wa atainahu al-hukma sabiya wa atainahu al-hukma sabiya annabi haya bai bar yara ba bai bar ƴaƴa ba a bayan shi a bai bar almajirai ba waɗanda suka yi karatu a ƙarƙashinsa amma annabi isa ya bar almajirai da yawa shi sa da'awarsa ta yaɗu da yawa don yana daga cikin gatan malami Allah ba shi almajirai da yawa idan malami ya samu ɗalibai da yawa to da'awarsa tana yaɗuwa bambancinsu kuma har yanzu shi annabi haya kashe shi aka yi shi annabi haya kashe shi aka yi amma annabi isa fa ɗaukaka shi Allah ya zuwa gare shi kuma mutuwar ta sama ba Allah bai gaya mana ba annabi bai gaya mana cewa kashe shi ra'ayi ba haka kurum zai mutu yana daga cikin mujizozin annabi isa alaihi salatu wassalam ya yi magana yana cikin zanin goyo ya halicci kimtsu ya warkar da makaho ko makafi da kurane sannan ya rayar da matacce da izinin Allah tabaraka ta'ala sauran abubuwa dewa waɗanda lokaci ba zai bari mu ambata akan waɗannan bayan Allah ba abin da yasa ne wannan magana shine don mu bawa wannan bawan Allah haƙƙi wannan annabi mu washi haƙƙinsa sabani da kirista suke gaba da musulmi suke ganin kamar cewa ana yi wa annabin su wani riko ne rikon su kai na kashi kuma annabi Isa annabi ne cikakken annabi a wurin kuma Allah madaukin sarki ya wajabta mana mu imani da shi mu yarda da shi kuma amanna bihi wattabanahu اللهم فاكتبنا مع الشاهدين وبهذا القدر كفايه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم